الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu littafin risala ta abdullahi bin abi zaidan alƙirawani Allah shi mishi rahama muna cikin babi mai bayani game da hukunce-hukuncen aure da abin da yake da alaƙa da aure ya ce wa haramallahu shekaran jiya mun ji irin mata waɗanda Allah ya haramta ma'aura ko? to ya ce wa haramallahu subhanahu Allah tsarki ya tabbatar mishi ya haramta ya haramta ma musulmi waɗa alkawafir takin kafirai mata alkawafir jam'i ne na kafira wala tumsiku bi ismil kawafir Allah ya haramta ma musulmi waɗa alkawafir takin kafirai mata mata kafirai mimman laysa min ahlil kitabi daga waɗanda ba su kasance cikin ahlil kitabi ba duk kafirai kowane irin nau'in kafirai in dai ba ahlil kitabi ba yahuda da nasara to Allah ya haramta ma musulmi takin su taki nan shine saduwa da su bi milkin ta hanyar mallaka au nikahin ko aure kafira in dai ba ahlul kitabi ba yahudiya ko kirista duk wani nau'in wata nau'in kafiri duk wani mai bautar wani abu wanda ba Allah ba shine kafiri ko to to duk wata kafira mace wadda ba ahlul kitabi ba koda ku yangakka ce to baya halatta ka sadu da ita hakan ga baya halatta ka aure ta ka sadu da ita baya halatta saduwa da su ta hanyar mulki kamar ta zanko yaggaka koko ta hanyar aure waye hillu wada ulkitabiyat yana halatta takin mata ahlul kitabi bil milki ta hanyar mulki kana da mace ko yanga ahlul kitabi kirista ko ba yahudiya wannan ya halatta ka sadu da abinka don umumin maganar Allah da ya ce auma malakat aimanuku kaga ba a ce musulmi ɗaya ba don haka nan da musulmi da ahalil kitabi duka wai hillu waɗa hara iri hinna takin ‘ya'yansu ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba na ahalil kitabi takinsu ya halatta bin nikahi ta hanyar aure ya halatta ka auri ba yahudiya ko kirista ka sadu da ita ina fatar kun fahimta wallahi hillu wada'u ima'ihinna takin kuyangin su su ahlul kitab baya halatta bin nikahi ta hanya aure li hurrin gada wala li abdin ko gabawa to kuyangi na ahlul kitabi to baya halatta a take su ta hanya aure ka aure ta kasan ku yanga wani ce kuma ahalil kitabi ce ku yangar wani to baya halatta ka aure ta kai musulmi wala ta tazawwajul mar'a mar'atu abdaha al mar'atu mace wala ta tazawwaju abdaha ba ta auren bawanta mace tana da bawa in bawa in mutum namiji yana da koyanga mace ya halatta ya ya, ya sadu da ita ko bai halatta ba ko da yake nan aure an kace mace ba ta iya auren bawanta wala abda wala da ha ko ko bawan ɗanta mace ba ta iya aure ne wala rajula amata wa hakan ga namiji bai iya auren koyan gassa wala amata wala dihi ko ko koyan ga ɗansa duk mutum bai iya aurenta kana da koyanga in kana son ka aure ta miza ka yi sai ka yanta ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga safiya bintu huyayyin da an ka kamo ta khaybara tana amarya an haka kamo ta diyar sarkin khaybara ce an wanke ta kenan sai an ka zo an ka ci garin sai an haka kamo ta yarinya mai mugun kyau sai an ka zo an ka raba sai an ka bashe ta ga wani sahabi dihiyatul kalbi sai sahabbai sun ka iskan ma annabi ka san kowa na son abin kwarai sun ka ce annabi ko yangan nan da an ka ba dahiya mu muna ganin bata dace gare shi ba kai ya dace da ita sai annabi ya ce a kawo ta ya gani an haka wata ya ce gaskiya ne ko ba shi wata an ka ba dahiya an ka ba dahiya wata sai annabi ya sa ta cikin kaya ne shi kenta zan ku yanga tai ya tambaye ta labarin ta ce ɗiyar sarki ce kuma tana aure da ɗanɗan sarki kuma ba su daɗe da yan auren ba ya ce to ya kamata a girmama ki tun da ke yar babban gida ce in kina so zan yan taki sai yan aure ki maimakon in baki matsayin ku yan gata ɗiyar sarki bai kamata ta zan ku yanga ba sai in yan taki sai yan aure ki ta ce in kai haka nan kuma ai ka girmama ni kwarai na ji daɗi shikenan sai ya yan tata me asadakinta yancin da ya bata shi asadakinta wa asdaqaha nafsaha ya sanya kanta shi asadakinta mana yanta ta da yayi shi asadaki na fatar kun fahimta to akan haka gane ya yanta ta ya aure ta sai sahabbai sun kace to bai kamata mu bautar da surukan manzon Allah ba yan uwa matar manzon Allah don haka da yawan sai kowa yanta wanda an ka bashi shi yasa an ka ce ba macin da ta jawo ma 'yan uwanta alheri kamar safiya binta huyayya sai da sun ka 'yanta da duk kowa 'yanta na shi bawa ko baiwa kaga yanzu sun zan sarakunan manzon Allah to bai kamata mu bautar da sarakunan sai sun ka 'yanta shi kenan to shine shine shedanin can na Kano yace ai kwacin ta manzon Allah yayi fyaɗe ne manzon Allah ya yi mata ya amfani da kalmar fyaɗe an ka ce ya kawo inda kuma ya ce su buhari da musulun sun kace haka nan to yanzu ga buhari nan da musulun gaba dauko kan nuna mana nan ka ce fyaɗe an kai mata sai ka minti goma ba su isa wai shi na shi ɗaya duk duniya akwai hadisin da ba a karanta cikin minti goma to saboda babu magana shi yasa kuma lauyoyi ne sun haɗa mai kakka yadda a yi zaman nan ka san waɗannan maganganun kai ka ƙirƙiro su ba cikin littafi suke ba don a kakka yadda a yi zaman da babba kunya gara ƙarama tare yan jarida ɗaya ka haɗa musu waɗannan maganganu kai kai su ka janye ka janye su ya ce ina ba san Allah na nuhi ne da babba kunya ba wanda ka cewa wallahi tallahi ba waɗanga ‘yan kuci ku ba mun da na yi karatun shekara biyar shekara hudu madina ba ya ce ko bin bas ya cika ko ibn hajarin al'askalani mai fatahul bari ko ibn hajarin wala bai iya zama da shi sai duka ji mutum na cika baki hakan sai Allah ya kunyata shi musamman ga sha'anin ilimi duk wanda ka je na cika baki ga ilimi to rabo ne kunya ba a bugun gaba da ilimi yayi ta cika baki ba ko mutane duk ba su gano shi ba sannan ai su masu ilimi waɗanda sun kasan shi sun san manuhatai ai kura ce ga tsoro gaban tsoro ai ba da tsoro ne ya kai ya ce ko bin bas bai iya zama da shi to bale kai sai kowa ya jaye sai a kyale shi ya ci gaba da iskanci ne ai shine manufar kai ko to da Allah ya tashi kunya tashi maimakon ma a sa mishi manyan malum masu mun kai tsammani a samai ko sai an ka sa mai yan yara yan yara an kasa ba wari ne cikinsu waɗannan da an kasa su zauna da shi duk yara ne sai su malaman sun kace ai kima ta bata ma kai ga malamai su zauna da shi ba kasa akwai hanyoyi na nakasa mutum madalla ba sai ka buge shi ko ka zage shi ba wata kalma ɗaya ta ishe shi nakasa yanzu misali ta'azirin da an kace an ba alƙali dama ya yi gargaɗi ga abin da bai kai ga haddi na shari'a ba ko an ba da alƙali dama ai ba yadda ake wa kowa ta aziri haka ake wa kowa ba in aka kawo area boys ya yi laifin da bai kai haddi ba alƙalin na ce a kwanta sai a mai bulala goma yanzu in an kwantar da area boy shi ma liman alƙali zai ce a kwanta sai a mai bulala goma in ce a'a shi liman ba sai a ce yanzu liman matsayin ka kaka abu kaza cikin kotu kowa na ji ya ishi liman tozarta to liman mun baka da Allah tahi ba za mu yi ma bulala ba mun baka da Allah ya isa tozarci ba sai ka ce ya kwanta ya mai bulala ba ko ko to liman tunda lahin ga ya tabbata da ka yawan ga ƙaryan hali kana limami cire rawanin ka ya cire cire hula ya cire to ka rike su ka tai gida haka nan babu kai wanda duk ya haɗu da liman kai babu hula liman lahiya ya ce wallahi alƙali ya ce in cire hula ta lahi ne ya ishi liman to zarci ba sai ka kwanta sai ka yi mai abin da ba yawwa to kaga sannan da manyan mallamai ne waɗanda an kai tsammanin sun ka zauna da shi da kunya ba ta kai mai haka nan ba ina fata kun fahimta to sai sun kasa yaransu sun ka ta zanna da shi ita ɗaya ta isa na kasa an ka zo kuma yaran ga sun ka shaƙe mai zaiti ya kasa yi gaba sai ga zuwa wadda kasa wanda ya haɗe kunama ran da nake ban ga bil'adama na zuwa ba irin ran nan sai wani barawo da an haka ma ya shiga gidana kwanakin baya wanda kasa an zuba mai bokitin ruwa haka zuwa haka ga ga assistant commissioner of police ga manyan gwamnati waɗanda na ci kaya duk ba su zuha ga ɗaki da AC amma mallan zuha ɗai ya kai on haɗa ma yana shayar to ta wuce zuha ma har da kuka sai da yayi kuma shi na kaciya ya rinci da Allah ko bin ba ko ibnu hajarin bai iya zama da shi akwai mutunci wanda ka karanta littafai ne ka samu fa'ida ka zo ka ce ko shi bai iya zama da kai sannan mi kai da ka nuna ba duniya cewa ka hibbin bas ka hi ibnu hajarin ilimi mi kai iskancin da kan rubuta to mu tafi kaga sai Allah ya kunyata shi kowa hadda hadda shi ya san ya kunyata karamaka Allah wuri kaza sai a sa duk sun zo da recording sai a sa inda ya ce haka nan ga inda ka ce ka ce manzo Allah ya ɗi yawa safiya kuma ka ce yana cikin sahihu muslim kuma kan bada lamba hadisi hadisi mai lamba kaza kaza kaza sai a sawo murya tai kowa ya ji ka ji a ka faɗi haka eh ya faɗi to yanzu ga musulun nan gaba gardo Allah buɗe ka karanto mana hadisin abinda an kai kenan ni ban taba ganin zama wanda ya bada shawa ba iri nai buɗe ka karanto mana ba a tsaya cewa ƙarya kai mm ga dai murya ka ka faɗi ko an baka right to fair hearing ga murya ka ka faɗi to kuma alhamdulillah har lamba hadisi ka ba su hadisi mai lamba kaza to ga musulun nan gaba gare ka buɗe do Allah haka ka karanta ɗaya ka karanta mana inda wannan magana take abinda an ka ce kenan mika na ma budewa yan minti goma ba su isa bude in tsakiya hadisin ka ai su ka cewa a bari ya kare mi ruwanka in minti goma sun ka cika baka isuwa ba an ka tsaishe ka shikenan kowa ya san kana karatu baka isuwa ba a minti goma ba su karanta da a minti goma ba su isa duk duniya babu hadisin da ba ko hadisin ifki da hadisin ubayyim na ka'abin na na rashin zuwan su rashin zuwan su tabuka duk ana ana karance su kasa ga minti goma su ne ahadisai mafi tsawo cikin bukari yace minti goma ba su isa ba su isa tunda ya san ba cikin littafin suke kaga da ya karbi shawarar lauyoyinsa tun farko da karamar kunya ce na janye sai a ce ai hujja abba ya ce na dai jiya ni dai na janye na janye saboda maslaha ta zaman lahiya duk ɗumin da za a yi na sati guda ne shikenan sai a wuce wurin tamma yanzu gashi nan to Allah ya shirya da mu duk inda wani mutakabbiri yake jabbarun mai kokarin lalata gaskiya to Allah ya kunyata shi to to to ina yake ga karatu ina yake eh yace wallan rajul amatahu haka mutun ba iya auren koyan gassa wala amata waladi haka koyan gaddansa ba iya aurenta walahu amma ya samu an ya tazawwaja ya auri amata walidi ku yanga mahaifinsa wa amata ummihi da ku yanga uwarsa don mi da an ka ce bai iya auren koyan gassa saboda koyan gassa mallakarsa ce da mallaka me a hikima aure abinda zai halatta ma ka sadu da ita ko ta shi kenan ai mallaka ta halatta ma ka sadu da ita duk wanda a koyanga ta koyanga ka ka mallake ta indai musulman ce ko ahlul kitabi halatta ka sadu da ita haka me bukatar sai ka daura mata aure kuma na farko kenan sannan na biyu matsayinta na koyanga ka ka mallake ta duka matsayinta na koyangar ka to amma in ka aure ta kuma mata tana da wata extraordinary daraja akan koyanga to to yanzu wanne za a yi ma aiki da shi shin za a yi ma hukuncin ta matsayin koyangarka ko ku matsayin matarka in kan mutu gadon wa za a bata gadon ta tana matarka ko koyangarka ce ba za a bata gado ba to kaga waɗannan ambiguities da a ciki shi yasa an ka hana mutum ya aure koyangarkansa in dai kana son ta to yan tata sai ka aure ta ba a hana ba ba muharrama ka bace ba cikin matan da an ka haramta maka ba sai ka yan tata kawai inda kuɗi za ka ‘yanta ta in fi sabilillah in kuma ka yi wa da annabi ya kace na ‘yanta ki ‘yancin ki ya zan sadakin ki shi kenan alu simple as abcd sai kire mutane a ɗaura muku aure amma dai tana koyan gakka to kun baka iya ɗaura mata aure hakan ga koyan gar ɗanka don me saboda wani uba ya yi rancen kuɗin ɗanai sai ya ƙi biya ɗan ya yi biyar bashi ya yi biyar uban ya yi biyar uban ya ƙi biya sai ɗan ya je inda mazu Allah ya ƙara uban manzon Allah kawai babu magana na ranta muku iya kibiya sai annabi ya ce mai anta wa maluka li abika da kai da dukiyar ka idun na ubanka ne don haka da uba zai saci dukiyar ɗanai ba wanda zai yanke mai hannu da uba zai yi zina da kuyanga ɗanai ba wanda zai tsaye don mai haddin zina domin da ɗa da abin da ya mallaka don mallakar uban ne ina fatar kun fahimta to shi yasa to kaga tun da mallakar sa ne kuyanga ɗansa ba ta da bambanci da kuyangarsa to shi yasa an ka hana mai aure kuyanga in dai yana son kuyanga ɗan to sai ya amshe ta ga ɗan ya ‘yanta ta amma da sharaɗi in ɗan bai taɓa jin daɗi da ita ba ko da da sumbunta in ko da sumbunta ta ɗan ya taɓa yi na jin daɗi a matsayinta na koyon gata to ta haramta ga ubanai amma bai taɓa jin daɗi koyon gasa ce bai taɓa jin wani abu na jin ya kare tana mai hidima matsayinta na koyon gasa to wannan ubanta ubane na so sai a ‘yanta ta sai uban ya aure ta amma in ɗan ya taɓa jin daɗi da ita ko da da sumbunta ko taɓa jikinta ko wani abu dai balle saduwa to ba ta halitta ga muna tare wallahu ya samu shi uba an ya tazawwaja ya auri binta imrata abihi mutum ya samu ba uba ba wallahu ya samu shi musulmi an ya tazawwaja ya auri binta diyar imrata abihi matar babansa babanka ya auri mata wadda ba mahaifiyarka ba ya auri mata matar tana da ɗiya matar ubanka tana da ɗaya ta zo inda uwarta ka gane ta sai ka ji kana so ya halatta ka aure ta ba cikin matan da an ka haramta ma aure kaga uba ya aure uwa kai ko ka aure ɗaya shikenan zumunta ta ka eh ya agola da yake agola tana da ma'ana agola wadda matar ta taho da ita gidanka to yanzu ba sai ago ba sai ko tana can gidansu tana ya ba taho da ita gidanka ba amma dai diyar matar ka ce ta taho da ita agolanci ko gocan tana gidansu diyar matakka ce wadda ta haifa da wani namiji wanda ba ubanka ba kafin ta aure ubanka ta aure wani ta haife ta to ka gani kana so amma da sharadi na farko ya zan kada ya zan an taho da ita agolanci ana ba ta mama ko da ita mama ta aure ubanka in an zo da ita karama ana ba ta mama kuma babanka ya aure uwarta ya sadu da 'yan lokacin da aka ba to ya zan ubanta na shayarwa don haka kai ka zan dan uwanta na shayarwa ba za a baka ba za ka aure ta ba amma da girmanta an ka aure uwarta an yaye ta sannan ubanka ya aure uwarta to babu lahi ka aure diyarta to min rajulin gairihi diyan matar babanka wadda ta haifa da wani miji wanda ba ubanka ba wata tazawwajul mar'atu ita ma mace tana iya auren ibna zawjata abiha dan dan matar ubanta mace diyarka ko ka auro ka auro wata mata wadda ba uwarta ba to matar gada ka auro kishi uwarta tana da da to diyarka na iya aure nai shi ma da wancan sharadi min rajulin gairi da wanda ta haifa da wani namiji wanda ba shi ba in ba an zo da yaron gidanka ana ba shi mama ba in ko da ka aure uwa ta an yaye shi to diyarka na iya aure ne babu laifi waya juzul hori yana halatta ga ɗa wal abdi da bawa nikahu auren arba'i hara'ira mata ‘ya'ya guda hudu mata hudu muslimatin musulmi au kitabi yatin ko ahalil kitabi kaga an yadda muna mu maza mu aure mata hudu mata an yadda mu su aure maza hudu to ashe kenan what a man can do a woman cannot do it sai da suka yi what a man can do a woman can do better sai ku ce to tace ta aure maza hudu tunda mu muna iya auren mata hudu in dai gaskiya ne eh to inda tana iya babu cewa ba ta iya tace ta auro kuma a zauna a gani ta zauna da su kuma gida guda ta matahi shi ne ya ce ya tabbata ga ɗa da bawa nikahu auren arba'i hara'ira ‘ya'ya mata guda hudu musulmatin musulmi auki ta biyata ko ahalil kitabi kaga shari'a ta yadda mana mu maza mu aure mata hudu to mi ad dalilin matarka in ta ji kana da aure ta da fitina ba aure ita nan da take gidan ubanta ne ba aure ya kawo ta ba to don me take cewa baka aure wata na farko sannan yanzu in tana da ɗiya wadda ta haifa ko ƙauna don Allah ta nemi ta fata tabbata gida kar ta yi aure ha to yanzu kowa ya sani duniya mata sun fi maza yawa nesa kuma to yanka ce kowa ya tsaya ga mace guda sauran mata ya za a yi da su a bas sunan suna gararan ba haka ai rashin hankali ne shi yasa mallaka kabiru gombe Allah ya saka mai da alheri yayi addu'a yace duk macin da ba ta son mijinta ya aure ta hana mijinta ya aure Allah ka jarabce ta da 'ya'ya mata guda goma sha biyu kuma su rasa maza ta ji yadda waɗanda adda 'ya'ya ba su da maza ke ji to ai matan kwarai har suke nemo ma mazansu mata ga abukiyata tana da mutunci ka auro ta nan garin ga na san macen da ta sai da kayan ɗakinta ta yi wa mijinta aure tare da ni an ka ɗaura auren ba labari an ka ba ba wata shekara tare da ni an ka ɗaura auren tudun wada abukiya gare ta tana da miji kuma tana da 'ya'ya sai ɗaya mijinta ya rasu mijin abokiyar nan ta ta yarda su ya batta da 'ya'ya to ta ƙari ta kaba tana zuwa inda take wata ran ta zo ta fita kenan sun yi firi ta hita sai mijinta ya shigo sai ya ce na haɗu da wance ko ta ce iya ka wallahi ni sai ta kaba ne wallahi ga ɗiya an batta da su wa zai aurenta da waɗanga ɗiya sai ta ce miji wadda Allah ba ka aure ta sai irin magana ce wallahi ni tausayi ta gaba don Allah ka toka aure ka taimaka mata ka aure ta ya ce a kuɗi abbayan ta ce wallahi in kana aurenta ina biya ma sadaki wallahi hake ta ce wallahi in kana aurenta ina biya ma sadaki kuma lokacin take wannan ma ko ɗari ba ta da abinda a take kayan ta za ta sai zuwa ta biya mai sadaki kayan ɗakin ta ce wallahi in ka ya ce to yi mata magana kana yi to zan yi mata magana gobe sai tattaho suna hira sai ta ce ke wata magana ta jiya mun kai bayan ke hita ki to ki aurewa ne sai ta ce wace wace irin maganar banza ce ta ce babu komi wallahi ni tausa ke ka bani yaran ga da an kaba ke da su a bayyuwa ke ko tarin mu ta ce to ai ni nace miki aure shi kuma tun jiya na yi mai magana ke mai wanda gaske ka ce wallahi da gaske ne kai duk abin da ke yanke ni ban da ja ta ce to ni in dai ke yarda da magana ta ki to ki aure shi to shi kenan ta tara kayanta ta bashi yadda ya kai kasuwa ya sai suwa an ka biya sadaki an ka zo an ka daura mai aure to amma irin su guda nawa akwai kuma in ka diba wadda ta yi haka ba ustazuwa ba ce yana da wahala ustazuwa wadda dan na yi kowa matsala ustazai ustazai mata sun yi kowa matsala gara ma wadda ba ta yi karatu da wadda ta yi karatu To, ko an yi mata aila da tunanin wurin Allah, buƙattar ma'ajar ha allallahi, lada ta cika wadda a yi mata godiyar mayan mana. Amma dai ta kai dai, ta zan abin buga misali, wa'in na kowa matsala ustazai mata masu yawon nan zuwa makaranta, makarantar banzata suka zuwa basu da imani. wata mace karantarsuwa ta kai malama ƙasa malama bisa ana girma mata sai mijinta ta bi dan mata ta ji labari yana zaune cikin mutane wata zo ta mare shi cikin mutane ba ma gida ba mutane da yawa sun ka jaya matan su da makarantar ta sun ka ce ba ta da kaji Allah ya shirya da mu gaskiya ustazan nan suna da matsala kwarai to Allah ya shirya su to mu tafi to ‘yan an wana na aisha kishiya ke da yawa hake da hikisha ba a mai kishiya sannan duk macin da kawatar mijinta ya zanna da mata guda ai ba hata kwarai ta kai mai ba wasu ha addu'a su kai kada Allah shi wadata mijinsu don kai yi musu kishiya a zanna haka nan ana kari oba don kai ya samu don ta san da wani abu ya shigo yanzu wata na tahowa to ya zanna su zanna haka nan saboda bakin kishi na banza sai a yi magani jiya ne turo min wani bidiyo mutum na zai hita tare da mata ta da tsohuwa ta da uwa ta da mota da matan da tsohuwar sun fito shi kuma yana cikin gida yana cin yana rufin gida uwar ta buɗe gaban mota shiga sai mata ce ta buga mata tsata koma baya tsohuwar sai ta koma baya ta buɗe ƙofar baya ta shiga matar sai ta buɗe ta shiga gaba yana tahowa ya zauna sai ya ga mata ta sai ya riga ba ya ce ya an kai ta zanna ga tsohuwa ta ki ta ce ai ta zo shiga ta ce mata koma baya ciki kuma kina nan kefi ta gare ni ita ta haife ni fa sai ya buɗe gambu ɗaya ya fito sai ya zagayo sai ya buɗe gambu ya ce mata ta fito ta fito sai ya buɗe ma tsohuwa ta ya ce tsohuwa ta fito ta fito ya ce ta zauna gaba ke ko koma baya uwa ta ta yi ta samu albarka ta yi ta wa matar faɗa ita uwa ta ta yi ta samu albarka mata aka haɗa da uwa matan banza da haka kora ka ɗauki wata oh ta mata yi ta mata yi to shi ne ya ce waya juzu lilhurri wal abdi yana halatta ga ɗa da bawa nikafa auren arba'i hara'ira ‘ya'ya mata guda hudu musulmatin musulmi au kitabiyatin ko ahalil kitabi walil abdi ya tabbata ga bawa nikafa arba'i ima'in auren koyangi hudu musulmatin musulmi koyangi musulmi shi ma bawa yana da dama ya aure ha hudu walil hurri zalika shi ma ɗa ya samu ya aure koyangi hudu in khashiya la'anata in yaji tsoron zina wallam ya ji daulan bai samu wadata lil hara'ir ta auren yaya ba gashi da shawa mace guda ba ta isa tai kuma bai da kuɗin da yaka auri yaya don haka sai ya auri ku yangi amma yaya ne su koma kamar tumaki da ya haifa akai kasuwa a sayar tunda inda duka auri ku yanga wani duk yayan da za ku haifa bayin sa ne bayin sa ne wale adil bai da nisa'ihi to duk wanda a aure da mace sama da ɗaya biyu ko uku ko hudu tun da an ce mun samu mu aure mata har hudu to duk wanda a aure da mace sama da ɗaya shi adalci bai da nisa'ihi tsakanin matansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai adalci tsakanin matansa ba zai tashi ranar kiyama barin jikinsa guda ya rube ya ja shi zuwa wuta wa alaihin nafaqatu ciyarwa ya tabbata a kansa shi miji wasu kuna da wurin zama bi qadri wujdihi da gwargwadon wadatarsa wal yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sai ya ji Allah ba da usurin yusra don hakan gaba ana ciyar da mace gwargwadon halin gidansu ba a gwargwadon halin mijinta liyunfiq ba falyunfiq liyon fiqdu sa'atin min sa'ati ma'abuci wadata ya ciyar daga wadatarsa wa man qadira alayhi rizqu wanda kuma an hakunta ta mai arzikin sa falliyon fiq ya ciyar min ma atahu Allah daga abin da Allah ya bashi ashe gurgudun wadatar ka kai miji zaka ciyar da iyalinka ba gurgudun wadatar gidansu ba wala qasama babu rabon kwana babu rabo filma biti ga kwana li'amatihi ga koyangarsa koyanga ba ta da rabon kwana ya ka anytime yana iya kiranta zuwa ɗakinsa ya sadu da ita amma ba ta da rabon kwana ko ya shiga ɗakinta ya sadu da ita amma ba ta da rabon kwana matan aure ‘ya'ya su adda rabon kwana walal ummi waladi hakan ga babu rabon kwana ga ummu walad ɗinsa ummu walad ko yangakka wadda ka sadu da ita hakunka haihu shikenan ta tashi da da boyakin ni ta koma ummu walad wala nafaqatil lizawjati babu ciyarwa ga mata ba an ce dole ya ciyar da matansa da ba su wurin zama ba to babu ciyarwa ga mata hatta ya dukul bi har sai ya sadu da ita auyu da a ko an kira ta illar dukuli zuwa ga saduwa an ɗaura ma aure da mace amma tana gidansu to ba dole ka ciyar da ita ba sai ta tare gidanka ka sadu da ita wannan ciyarwa yake dole ko ko koda tana gidansu an ɗaura aure yan sauran protocol ɗaya uwayenta su shirya ko ko kai ka ƙara gina ko ka ƙara abubuwan da ya da haka yadda amma dai an ɗaura aure ta zama ta kako ka buga mata waya kana son ta taho don ta taho ka bata abin da ta ci kaga yanzu an kira ta don a sadu da ita to ka bata abin da ta ci sannan ka sadu da ita eh in ta yi yaji babu ciyarwa a kanta amma alƙalai saboda zalunci in ta yi yaji ko an shirya sai a ce duk kwanakin ta yi gida sai ka biya wannan zalunci ne wahiya mimman yuɗa kuma inda ake ba ta ciyarwa ita matakka in ta zan daga wadda ake iya mimman yuɗa wa mithla daga wadda ake iya takin irinta yan ɗaura ma aure da ƙaramar yarinya wadda ba a iya saduwa da ita nan ma ciyar da ita ba wajibi ba ne a kanka sai ya zan ana iya saduwa da irinta wani kahut tafwid akwai wani aure da ake kira nikahut tafwid to nikahut tafwid jaizun halal ne menene nikahut tafwid wa huwa shine an yi aqidahu su biyu da miji da waliyin mata ba suke kulla aure ba madalla shi ne su kulla shi wala ya kurani sadakan ba tare da sun ambaci sadaki ba a yi aure ba tare da ambaci sadaki ba amma ba ana nuhin an kayar da shi ba a'a yanzu mu dai za mu ɗaura muku aure ba a ambaci ba wai ba a biya ba ko ambata ta ma ba a yi ba don haƙƙinta ne ita za a ba kai ko kai ke biya da sharaɗin an ɗaura aure kun ka tai can ku yi yarjejeniya an kun ka sai ku sanar da mu daga baya shikenan mu shaida cewa an sa sadaki shi ne kawo tafi da ɗaura aure ba tare da an sa sadaki ba shi yasa aure mun yo in sadaki mun yo ba yana cikin rukunan aure ba yana cikin rukunan baya cikin sharuɗan ƙulla aure ya halatta a ƙulla aure ko ba da shi ba a'a baya halatta dai a sadu da ita dole sai an sa ya an ka zo baya an ɗaura ma aure to kada ka sadu da ita sai an sa sadakin ba sai an biya ba sai an sa a sa zan baki dubu goma ta ce ta yadda to shikin sai a aiko mana an sa dubu goma amma ba shi in Allah ya hore mai zai biya ina fatar kun fahimta to shine abinda an nikahu tafwid wa huwa shine an yi aqidahu su kulla shi su biyu da mai wali wanda kai daura aure da shi mijin su kulla auren wala yafkurani sadaqan ba tare da sun ambaci sadaki ba sun masannan layar hulbe ha shi miji wanda an ka ɗaura ma aure na kahu tafwili ba zai sadu da ita ba hatta ya bari laha sai ya yanka mata sadaki ana ɗaura aure hatta tare gida ne duka ba tare da an ambaci sadakin ba amma dai ba zai sadu da ita ba sai an yanka sadaki fa in da laha sadaqal mithl in ya yanka mata sadakin tamkarta lazima ha ya lazimce ta wa in kana aƙalla in sadakin da ya samu ta ya zama mafi ƙaranci bai kai sadaqul mithl ba to fa hiya mukhayyaratun ita mata an ba ta zabi ko ta karba ko ta ci bata yadda ba fa in kada hato in ta kyamace sadakin furriqa bainahuma sai a rabe tsakanin su sai a sai a raba auren illa an yurdiyaha sai dai in ya yadda da ita ya lallashe ta ta ce to ta yadda aw yabrida laha sadaqa mithla ko ko ya yanka mata sadaqin tamkarta fa yalzamuha nan kam dole ko bata so ba in dai ya sa mata sadaqul mithl sadaqin tamkat irin ta ana sadaqin irin ta haka nan to wannan ya lazimce ta wai zartar da ahadu zawjaini idan ɗayan ma'aurata biyu ya ridda shi musulmi ita musulma an kai aure akan haka nan ko sai ɗaya ya ridda to me a hukunci in fasahan nikahu aure ya bude bi dalakin da saki za a ce mai sake ta in yi sakin ta alƙali ya sake ta don babu aure tsakanin musulmi da musulma da kafiri hmm? wa qad qila to amma in ya dawo fa ya ridda an bude aure kahin ta ba idda za ta yi ba to tana cikin idda sai cika ya, ya dai tuba ya dawo shikenan ya kama aure ne amma in ta ƙare idda to ko ya ce ya dawo nan sai dai a koma daura wani ta nisanta gare shi don yau tana ya ce ita ba ta so ne ta aure wani in ta ƙare idda in sayar ta ƙare idda sannan ya ce ya dawo muna tare wa kad kila an ce bi gaida laƙin za a buɗe auren ba tare da saki ba haka kawai shari'a za ta buɗe aure to ina ganin sai mu tsaya nan ko wa idza aslama al-kafira in kafirai biyu da miji da mata duk kafirai ne sun yi aure akan haka suna kafirai sai sun ka musulunta yace sabata ala nikahima sun tabbata akan ba a cewa to ai auren coci an kai shi ko dakin gumaka an kai yanzu tunda sun musulunta a zo a yi na musulunci a auren nan dai da an kai coci yayi to Allah ya shirye shi to